ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد jama'ar musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna cikin daren asabar wanda ya daidai da daren ashirin da biyu kenan ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka koma wasu madina yau shekara dubu da ɗari hudu da talatin da ɗaya wanda ya daidai da biyu ga watan Februari shekara ta dubu biyu da goma. Biyar ga wata ko? Na'am, biyar ga watan Februari na'am shekara ta dubu biyu da goma. Idan ba ku manta ba karatun wannan littafi na sifatul mu'mina a sadiqa na Nawal bintu Abdullah. Mun gama ɗaya daga cikin gaɓoɓin da ta kulla a littafin ta watan gaba ta shida wacce ta yi mana nuni akan mumina mai gaskiya a muminancinta da kuma tsayuwar da take na tarbiyyarta ga 'ya'yanta a inda kundeji an samu gwarazan matan sahabban manzon Allah da kuma wasu daga cikin magabata waɗanda suka tsayu akan tabbatar da 'ya'yan da suka haifa sun taso da tarbiyya sun kuma gina watan ‘ya'yansu a kan tsoron Allah da kuma son Allah so na hakika da kuma ƙaunar abin hannun Allah da kuma tsoro da kiyayar saba ma dokokin shi Allah ɗin. Sun tarbiyyanci ‘ya'yansu a kan ƙarfin jiki da kuma sadaukantaka. Sun tarbiyyanci ‘ya'yansu wanda tarbiyyar da suka yi musu tarbiyya ce wacce za su amfana da ita. ko dai ta hanyar aiki na kwarai da su yaran za su gabatarwa musulunci ko kuma mafi karancin hali ya'yan su rinka musu addu'a a sanda Allah ya karɓi rayukansu kamar yadda manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce a hadisin da al'imamu muslim da abu dauda da imamu nasa'i da bai da al'imamu ahmad suka fitar annabi ya ce idza mata ibnu adam in qata anhu amaluhu illa min salasin daga ciki manzon Allah ya ce ko kuma waladin salihin ya lahu daga cikin mutum uku da Allah ya ce ‘yan sun mutu a ladansu baya yankewa akwai wanda ya mutu ya batsa na kwarai wanda yake yi masa addu'a jama'ar musulmi kun gane ka je ka karanta tafsirin wannan aya a tafsirin ibnu kasir da Allah yake cewa wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura manzon Allah ya fassara ayan nan da kai shi cewa alwaladu min sa'ai abawaihi da aikin iyayen shi ne suka samar da shi aikin iyayen shi ne ya samar da shi kun ga Allah ya ce wa allaisa lil insani illa ma sa'a dan adam baya samun sakamakon wani aiki sai wanda ya aikata da kanshi wa anna sa'yahu sawfa yura aikin da yayi ma Allah a duniya in ya je lahira za a nuna mai abinci babba ko karami mai kyau ko mara kyau za a nuna maka abinka to sai annabi ya ce alwaladu da in an ce da ya mata shiga min sa'ai abawai yana daga cikin aikin iyayen shi watan iyayen shi ne suka yi wani aiki Allah ya taimaka aka same shi jama'ar musulmi wannan yasa ku karanta ahkamul jana'iz ta albani daga cikin ayyukan da mutum in ya mutu za su rinka riskarsa shine aikin da 'ya'ya da ya haifa suke wa Allah bayan ya mutu idan yaro ya zauna ya buɗe alkur'ani yana karantawa uban shi na can kabari ba rai ya mutu to duk ladan da za a biya dan na karatun da ya ma Allah na Qur'ani sai a kirkiri kamar wannan ladan sai a kai ma iyayen shi sallah yanzu da ka zo ta magariba ka yi kana gama yin ta aka biya ka lada sai a kirkiri kamar wannan ladan sai a kai ma iyayen duk dai wani aikin alkhairi da za ka yi bayan an biya ka lada a kan shi sai kuma a kai ma iyayenka kwatankwacin wannan ladan me yasa alwaladu min sa'ai abawai Allah kuma ya ce wa allaisa lil insani illa ma sa'a jama'ar musulmi kun gane kaga wannan ababin tarbiya yana da kyau kenan iyaye fa su dage domin subhanallahi yanzu in ɗaya ce Allah ya bashi ladan ya ce subhanallah sai fa an kirkiri kamar wannan lada na subhanallah an kai wa mahaifin shi makaranta in ka je ladan da ake biyan wanda ya je makaranta ana biyan ka sai a kirkiri lada kamar wannan aka yi ma iyayenka me yasa alwaladu min sa'ai abawai da yana daga aikin iyayen shi yana daga cikin ayyukan iyayen shi da saboda haka aikin iyayen shi ne shi dan saboda haka duk aikin da ya yi to aikin iyayen shi ne ƙara yin wani aiki jama'ar musulmi kun gane wannan ko na'am to in ko kun fahimci wannan za ku gane maganar wannan malama na bintu abdullah akan kwadaitarwar da tema iyaye musamman mata in dai za su zama muminai masu tsayuwa ne akan tarbiyyar 'ya'yansu don su rinka cin moriyar wannan addu'a annabi ya ce idan mutum na kwanci fa a kabari dan shi na mai addu'a sai a daga darajar uba kana kwanci kabari tsakankanin waɗanda kuke tare da ɗanka ya maka addu'a sai a daga darajarka su suna ƙasa da kai yana ƙara ma sai ya ƙara gaba da kai da ya ƙara addu'a sai ai wani gaba da kai haka kai da kanka sai ka tambaye Allah kullun daraja ta ƙara ɗaga ta ake me yasa sai Allah ya ce cin watan ɗanka ne ke duniya yake maka addu'a duk ko san da ya maka addu'ar ba zai gushe ba yana yi sai an ƙara ɗaga darajarka jama'ar musulmi ko ko mutanen mu na da lokaci da suke warewa na musamman don yi ma iyayensu addu'a Allah ya ƙara daga darajar iyayen ta dalilin addu'ar ko ko baka musu addu'a Allah ya kyauta malama ta ce alfakaratu sabi'a gaba ta takwas wadda wannan gaba ta takwas ita ce gaba watan gaba ta bakwai wadda gaba ta bakwan nan a sabi'a ita ce gaba ta kusa da ƙarshe littafi ya zo ƙarshe kenan almu'minatu sadiqa muminar gaskiya mai gaskiya a imaninta hayatu halullahi hayatu ha lillahi gaba ɗaya rayuwarta tana gudanar da ita ne ga yanda Allah ke so ya ga mutum na rayuwa shine hayatu halillah rayuwarta gaba ɗaya yanda Allah ke so take yi mumina kun ji yanda take jama'ar musulmi kun gani ko dariya take ko murmushi tana yi ne irin yadda Allah yake so a yi dariya ko murmushi in dai mace mumina ce da mara musulmi kun gane gaba ɗaya rayuwarta tana yi ne ga Allah fa ilmuha iliminta da kai ga ta dage tana koya na addini da na rayuwa iliminta wa amaluha da aikin da kaga tana yi na hukuma ne ko kuma na wasu masu zaman kansu ne ko aikin kanta ko aikin iyayenta ko miji ko kuma aikin jama'a daidai aikinta wa da'awatuha da kuma kira da za ka ga tana yi ilallahi zuwa ga Allah wa amruha bil ma'rufi da tsayawar da za ka ga ta yi tana yi ma 'yan uwanta wa'azi shine umarni da abu mai kyau wannan anil munkar da kuma hani game da mugun aiki manhajun wannan tsari ne sabitun tabbatacce tasiru alai wanda take gudanar da rayuwarta a kansu kun ji waɗannan adadai gaba ɗaya kansu mumina take gudanar da rayuwarta fi jami'i ahwaliha a dukkan ɓangarorin rayuwarta na duniya duka ba wani ɓangare da ba watan kan waɗannan abebe da kaji take gudanar da rayuwarta ta ba mumina kenan malama ta ce innal mu'minata sadiqa muminar arziki mai gaskiya a imaninta hiyal harisatu kullal hirsi ita ce mai nuna dukkan kwaɗayinta ala talabil ilmi in dai mace mumina ce za ka ga tana da bala'in son ta ji abu na ilimi wannan siga ce ta mubalaga a wurin bahaushe sai ce tana da bala'in kwaɗayin ilimi wa'azi in ta ji ana yi a rediyo sanda take daka tana dakawa sai ga ta ɗan tsaya hankalinta na kan wa'azin wanki take sai ga tana ɗan yi a hankali a hankali saboda ta ji ta sa wani kasan na wa'azi ga ya can tana ji wasu abubuwa na ilimi wannan mumina ce duk inda ta ji ana lacca ko wa'azi ko wata muhadara ko wani karatu mumina ba ta ganin nisan wurin ba kuma ta jin wahalar tafiya wurin kullum za ka ganta mai nuna dukkan kwaɗayinta ne akan neman ilimi wannan ilimi kuma kar ka ɗauka kawai na addini har da na rayuwa domin dukkan su dai ilimi ne da mara musulmi kun gane ko Allah ya ce ne a tashi ai karatu ikra ka yi karatu bismi rabbikal ladhi khalaq karatun da za ka yi ka yi da sunan ubangijin ka sa sunan ubangiji a karatun alladhi khalaq alladhi khalaq al insana ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaqin ba haka bane Allah ya ce ne Allah ya halitta ɗan adam an gane min alak daga gudan jini ɗigon mani ya birkice ya zama gudan jini sai ya birkice ya zama tsoka daga nan sai a hurare don Allah jama'a yanzu wannan abin da Allah ya faɗa a ƙarƙashin ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alak wannan ba biology ne Allah ke nuna wa mutane ba ai biology ne wannan ana nuna maka asalin daga menene Allah ya halitta a cikin ilimin da ake so ka sani har da wannan ka tashi kai karatu amma da sunan ubangijinka wanda ya halitta ubangijinka ka gano waye shi wanda ya halitta ka gane ya halitta take jama'ar musulmi kun gane Allah zai halakal insana min alaq wanda ya halitta dan adam daga abin da na faɗa ikra wa rabbukal akram kai karatu wanda zai amfane ka amfani al'umma na rantse da ubangijinka mafi girma mafi karanci jama'ar musulmi kun gane al-akram allazi allama al-insana allazi allama allama al-insana ko allazi allama al-insana malam ya'lam wanda ya sanar da dan adam abin da da bai sani ba ta hanyar karatu kenan ta hanyar ne kake sanin abin da da baka sani ba jama'ar musulmi kun gane ko saboda haka kar wani ya yaudare ka in dai abu ilimi ne to na rantse da Allah musulunci na da bukatarsa sai dai in ba ilimi ba ne to wannan ba addini ya zo da shi ba ban kaura ne shirme ne amma abu in ilimi ne to ka dai ji gashi ga biology ne har yau kuma kimiyya da fasaha ta likitoci ta kasa ƙaryata tsarin nan da ƙur'ani ya zo da shi na asalin nuna yadda Allah ya halitta shi ne daga ɗigon mani ya zama gudan jini ya zama tsoka ƙur'ani ya ba da labari yau sai ka ji an je wai ana wani kos na musamman akan gano daga asali ina ne Allah ya ɗan adam wanda ga shi mu qur'ani tun shekara dubu da wani abu ya ba da labari ga hadisan manzon Allah duk sun ba da labari lalacewa ce ta samu musulmi wallahi jama'a amma kun ga duniyar science and technology na rantsi da alqur'ani tana rawa ne da bazar na musulunci har yau dan adam bai gano abin da da asalin shi ba baza ce ta musulunci yake rawa da shi ba duniyar kafircin nan kakaf da kake kallo jirgin sama dai da bazar musulunci ake rawa kwamfutan nan da ka gani da bazar musulunci ake rawa to wai kai daidai da clonic nan a yanki naman jikin dan adam ai dan adam irinsa da shi menene ba dan adam ne ba asali da bazar musulunci ake rawa ba ta bangaren abin da ya shafi ilimi din nan na kimiyya da fasaha a yau me shi menene shi musulmi ne daga baya a yau suka lalace saboda haka sai ya zama duniyar kimiyya da fasaha ta subuce daga hannunsu ta koma hannun makiyansu amma ba ka bar kuji na sha faɗa a wurin nan karatu na musamman tarbiyatul aulad cewa wai shekara nawa ne da wayewar bature ɗari shida ne zuwa ɗari bakwai bature yaushe waye a daidai shekara ɗari shida zuwa ɗari bakwai da ta wuce bature bai yi tunanin bai da tunanin tsara wani wuri a matsayin makaranta wannan da bakunan su suka faɗa makaranta ta nursery school a daidai lokacin da musulmi sun kusa shekara ɗari tara da yin jami'a wanda tarihi ku je karanta tarihin bahaushe yana nuna ya riga bature wayewa fa bahaushe domin a tarihi an gano shekara sama da shekara dubu akwai mutane da suka rinka rayuwa a cikin ƙwaryar garin kano sama da shekara dubu kuma tun a wannan lokacin suna da basirar ta tara ƙasa su zuba ruwa da ramno irin wannan ciyayin nan a kwaɓa ta ai tubali a gina gida a shiga sama da shekara dubu hausawa na da wannan hikima amma shekara da bata fi ɗari shida ba bature bai yi wannan dabarar ba bai san wannan dabarar ba abin da ya sani kawai balli ice sai ya gi bawo a jikin ice sai ya hara ya kafa sai ya kukulle sai ya rufe a sama da wannan kunama da maciji zai iya ratsuwa ta karkashi ya shigo da ya basira ya kwaba kasa ya gina ba amma da yake shi mai kokarin haɓaka ne kaga yanda ya zama yau kuma kaga yanda namu mutanen suka zama to ballantana a koma fage na addini jama'ar musulmi shi musulmi a kowane fage shi ke ɗaukar tuta ya riƙe a kowane fage Allah ya kyauta saboda haka malama ta ce mumina ita ce mai nuna dukkan kwaɗayinta akan neman ilimi ku bar yaranku su je su karanta biology geography accounting business admin public admin duk za su iya zuwa su karanta haka zai wa musulunci a yi amfani a gaba ba za a samu hukuma islamiyya ka gani irin su bankin nan duk a bari 'ya'yan musulmi su je su karanta nursing ne microbiology ne physics ne ko math duk a bari 'ya'yan musulmi maza da mata su je su karanta za ku ga amfanin da zai wa musulunci bar a yi wani juyin juya halin da musulunci ne zai gudanar da tsarin ƙasa a lokacin za ku ga za a cije yatsa da an bari 'ya'yan musulmi sun yi wannan karatun a wancan lokacin famasi ne medicine ne engineering ne duka a bari a je a yi musulunci na da buƙatar da a sani gana na asma'u cikakkiyar nurse ce gana na fatima cikakkiyar pharmacist ce duk karanta muslim za ka gani asma'u ma ba wai medicine ne manzan Allah ya koya cikakkiyar likita ce ha annabi na gare ma tana operation ba iyakarta ba kenan ku bar ƴaƴan musulmi su tashi karatu karatu in dai sunan shi karatu a je a yi zai amfani abinda kuma musulunci bai zai amince da shi a cikin physics ba ko chemistry ko biology to ku sani akwai abin da musulunci a karatun ƙur'ani ma bai yarda da shi ba ya kamata ku gane wannan saboda wasu na da wautar cewa ai a cikin tsari kaza bature ya shigo da kaza eh mana to a cikin tsarin karatun ƙur'ani musulmi ya shigar da wani abu wanda dole sai an fitar da shi jama'ar musulmi kun gane mutum ne zai dage karanta ƙur'ani ya iya amma kuma ƙur'ani ne zai karanta ya tsafi ya ma wani asiri da shi dole sai an fitar da wannan tsarin da ake ganin ba daidai ba ne wurin karatun alkur'ani kamar yadda abin da kake gani a cikin tsarin physics ko a tsarin engineering ko pharmacy ko medicine ko ma ko menene akwai abin da kake ganin ya yi karo da addini to amma a irin karamin ilimin ka za a yi ka gane ne manyan malamai mana su maka bayani kwakwalwarka ce ke ganin ya yi karo da addini saboda karamin ilimi kukumi ne jama'a yana kukumce mai shi daga cikin wani tunani wai an ce wai ba daga sama Allah ke yin ruwa ba ba daga sama wai Allah ke yin ruwa ba wanda wannan watan kai kana da ɗan gajeren ilimi ne duk wanda ya taɓa hawa jirgin sama in dai akwai hadari a inda suka gitta ana ruwa zai ga cewa sun wuce wannan wurin da ake ruwan gasu amma hadarin da ke ƙasa da su za su ga gayacin yana zub da ruwa to ya aka yi kenan ai tashi musulmi yake yana bincike in an yi magana ba da an kawo magana sai ka ce kafirci bace ka dai tashi kai bincike ka gano ya dai abin yake Allah ya ce wa anzalna minas sama'i ma an toya abin yake malamai za ka tambaya da molin kanka ba ka iya fahimta sai dai ka ja addini matsala daga bayan in an yi bincike an gano abu a zo ana cewa to yanzu ya aka yi wani ya ce kaza to dama malami ne an gane ko Allah ya kyauta al-ilmu ko al-ilmu shar'i an-nafi tana kwaɗayin watan ilimi na shari'a mai amfani duk ilimin da ta san na shari'a ne kuma ilimi ne mai amfani tana nuna tsabagen kwaɗayinta a kansa al'ilmun ladhi yusahimu fi rukusi aqidatiha ilimi wanda ke taimakawa wurin kafa aqidarta a cikin zuciyarta kun ga ilimin tauhidi kenan ilimin aqida wanda zai gyara mata aqida kuma shine farko jama'ar musulmi kun gane shi yasa Jabir al-Jazairi da ya rubuta littafi Minhajul Muslim tsarin rayuwar musulmi sai ya ce kitabu aqaid wa adabin wa akhlaqin wa mu'amala ko wa ibadatun wa mu'amalat kitabu aqaid littafi ne da zai magana kan aqida aqidu daban-daban na kowane bangare da ya shafi musulunci kun ji ɗaya kitabu a ƙa'id sai ce wa adabin da kuma ladubba dan bayan aƙida abin da ake so a ɗora mutane a kai shine su zama masu ladabi wa akhlaqin sannan su zama masu kyawawan ɗabi'u wa ibadatin sai a matsa a gyara musu ibadu sannan wa mu'amala sannan yadda za su yi harka da juna mu'amala da juna ha kun ga abin da ya shafi matsala gare mu kun ga da a ƙasar nan gaba ɗaya ƙida ba ta da mutunci inda ta addini kana iya ce min Allah ina iya ce ma Allah ga annaba nan da yawa an raba annabta suna da wannan mutanen mu na da yanzu an zo an matsa akan karatu game da abin da ya shafi aqida eh shekara talatin da wani abu da ta wuce haka ne an kuma kyauta dan ita ce farko to amma daga aqida sai aka yi tsalle sai aka fada ibada bayan ba ba ibada ba ce ta biyu da ake son a gyara ladabi ake so a sa mutane su zama masu shi daga ladabi sai kyawawan ɗabi'u daga nan ne sai a yi maganar ibadu sannan mu'amala jama'ar musulmi kun gane shi yasa yau za ka ga gade mutum da aƙida amma bai da ladabi ga mutum da aƙida amma da kun yi mu'amala da shi sai ga bai da ɗabi'a jama'ar musulmi ko kun gane wannan saboda haka wannan tsarin da kuka ji shine tsarin da musulunci ya zo wa mutane da shi laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuzakkihim sannan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma kaji ba a yi wa mutum karatu sai an fara tsarkake ɗabi'unsa tazkiya na ransa ba shirka ba kafirci ba munafunci ba zindiƙanci babu fasikanci babu aikin bid'a ba sabo da zunubi to wannan abu yayi kyau kenan sai a samu a tsayu akan ganin wannan musulmin ya zama mai ladabi ya san yadda zai zauna da manya ya san yadda zai zauna da mace matarsa ya san yadda zai zauna da yara gaba ɗaya na da ladabi sannan sai kyawawan ɗabi'u amana gaskiya mutunci kamun kai da sauransu to daga nan sai a tsayu kan nuna mai ibada da yadda take da gyara mai ibada to sai kuma yayi kamata ya hulɗa da mutane a ga yau kawai da zarar an zo an fara dasa wa mutane akida sai ya tsalle sai ya koma ibada sai ga ana ta rigima kan jinsa da mutane ko ajin sunna sak ga nan ya rubuta a mashin ya rubuta a kofar gida ya rubuta a ofis a jikin teburi a jakar shi ta makaranta a ko ina sunna sak saboda abin da ya ɗauka sunna shine jinsa azinu sunna sak amma kana kallonsa in ya haɗu da wani babba bayi da ladabi kuna mu'amala da shi za ga bayi da ɗabi'a mai kyau to ina sunna sak sunna sak kawai ka ɗauka ajali ce jama'a kun gane ka ɗauki sunna sak kawai jilsa ce akwai babban da zai kalle ka ya ce gaskiya yaron nan yana da ladabi ce ka in kai hulɗa da shi yana da kyakkyawar ɗabi'a za a faɗa ka to ibada ta yi kyau kenan a kiyama fa babu abin da ya kai kyawun ɗabi'u nauyi akan mizani saboda haka kowa ya je tunani jama'ar musulmi Allah kyauta to sai malama ta ce al'ilmu lazi yusahimu fi rukusiko aqidatiha ilimi wanda zai taimaka wurin kafuwar aqidarta kafa aqidarta wa sabati imaniha da kuma tabbatar da imaninta wa quwwati yaqiniha da kuma karfin sakankancewarta game da ubangiji an gane ko in matsala tana da yaqini akwai Allah in ku akwai Allah sai ta ga ai bata da matsala ta tana da yaqini game da ubangiji jama'ar musulmi kun gane amma ba matsala ya same ta ba ta fara tunanin wanta ce ta samun hannu to ba ta da yaƙini game da Allah ko da shi dan ya zo mata da tunanin wani ne ya samun hannu sai ta tunanin tana fa da yaƙinin to ya Allah na nan kuma wa ma rabbuka bi zallamin lil abid Allah kuma ba zai zalunce ta ba amma ta je wurin dan boka dan duba dan sihiri dan tsubbu dan wane ne duka to ina maganar aqida kuma ce kyau babu jama'ar musulmi kun gane ko Allah kyauta wa yazidu min khushu'iha kuma tana zuwa ta koyi ilimi ne wanda zai kara mata tsoron Allahnta jama'ar musulmi kun gane ko wanda zai kara mata tsoron Allah wa taqwaha kuma zai kara mata taka tsantsan tsakaninta da ubangiji shine takawa din in ya haɗu da khushu'i wa salashiha kuma zai taimaka mata ya kara mata ƙara gyaruwarta tsakaninta da Ubangiji ya ƙara gyara ta tsakaninta da yadda za ta mu'amala da bayan Allah ta zama saliha musliha kuma mutuniyar kirki ne ƙoƙarin kuma gyara mutane jama'a kun gane ko ta harisu ala zalikal ilmi muminar kwarai tana kwaɗayi akan irin wannan ilimin tana bala'in san irin wannan ilimin bara a faɗi don a gane a hausa ce yanzu haka ake yin ta sai bahaushe ce yana bala'in san kaza to tana bala'in san irin wannan ilimi wanda zai kara mata tsoron Allah da taka tsantsan tsakaninta da ubangiji da kuma ƙara gyara kanta da kuma taimaka mata gyara bayan Allah Allah zai wasiru lahal haya wanda zai cika mata ɗabi'ar kunya ɗari bisa ɗari ta zama mai kunya kunya tana da kyau ga kowa amma ya mace ta zama mai kunya fa yafi annabi ya ce alhaya'u min al-iman kunya na daga abin da ke nuna mutum na da imani kun ga wata yarinya a nan commercial zamanin da ta zo tana waƙar da bata san me ma'anar waƙar take ɗauke da shi ba kunya fa na daga abin da ke nuna mutum yana da imani sai ta zo tana cewa ba ta da kunye ba ta da kunya ba ta san me kunya ya zo mata ba ku san wannan waƙar ba ai yare ai yare tana cewa menene menene tana kidan shantu tana bata da kunya bata da kunya bata bata san me kunya ya zo mata kaga bata da imani bata da imani ba kuma ta san me imani ya zo mata a to abinda take faɗi kenan in ka fassara wannan hadisin na manzon Allah sai kaga mutum ya ce ni ban jin kunyar uban kowa to baka da imani sai me jama'ar musulmi kun gane abubuwa guda hudu manzon Allah ya ce yana daga ɗabi'ar annabawa da manzanni na ɗaya sai ce kunya kunya na biyu sa turare jama'ar musulmi kun gane na uku aske gashin mara da hammata na hudu aure jama'a musulmi kun gane wala kada arsalna min wala kada arsalna min qablika rusulan wala kada arsalna rusulan min qablika wala kada arsalna rusulan min qablika waja'alna lahum azwajan wa dhurriyya to kun dai ji wanda zai cika mata kunya ta zama mai kunya jama'ar musulmi annabi ya fi budurwar da haka na ka karanta ashifa bi ta'rifi huquqil mustafa yace manzon Allah ya fi yarinya wadda ta makoci shekarun balaga kunya yaran da kenan jama'ar musulmi ba yaran yanzu ba ka san yarinyar da idan kurji na alaman nono ya fito mata sai ta ta ɓoyewa a ɗaki a gida ta ta kuka ba ta son wani ya gani saboda kunya jama'ar musulmi kun gane amma kaga yanzu yarinya ina tana shekara tara fa tara shekara tara yau yarinya in ta ga alaman nono ne sai ta sako riga kawai kaga tana kallon abin ta tana kare waya fito da kyau ni ma na zama mace yanzu ka ka gani yara yanzu kenan ina kunya ba kunya yanzu shi yasa kaga al'amura din sun lalace yaro sai riko ta ba yake ta unguwa da ita yara su haɗa a wani wuri su zauna kowa ya san da dare wiwi suke sha ba sa jin kunya kowa dattijan da ya yunkuri ya zo ya musu nasiha gari na wayewa sai su zo daidai fada sai su rubuta sa ido sai su ja layi da haka ba ta ya gane sa ido sana'ar banza ba ta ya sa musu ido kenan shi banza ne kawai Allah ya kyauta wa yu'azzimu laha taqwa kuma zai girmama mata tsoro da takatsantsan ɗinta da ubangiji jama'ar musulmi kun gane kun ga tsoron Allah yana da girma shi yasa ka ji manzon Allah ya ce la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun kar ka yadda kai abuta da wani sai wanda ka san mutumin kirki sai wanda kana da yaƙini wannan mumini ne ga dukkan zatanka kar ka yadda ka auri ɗaya sai wadda kana zaton kana da yaƙini na abin da ya bayyana gare ka mumina ce la tusahib illa mu'mina wala kul ta'amaka kar ka bari wani ya ci ma abinci illa taqiyun sai wanda ka san mai tsoron Allah ne jama'ar musulmi kun gane to annabi ya ce attaqwa ha huna sai ya nuna kirji ko to amma sai aka ce alamar alamar zuciya a tambaye fuska sai a gani a aikace in ji kare an ce ana buki a gidansu in dai da gaske akwai tsoron Allah a zuciyarka to a gani a aikin ka mana ai Allah cewa wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna aiki za ku yi a gani ai Allah na kallon aikin haka manzansa haka muminai aikin ku ne za su gani sai su gane kuna da tsoron Allah umirna bi zawahir wallahu yatawalla sarair mu aikin ka zamu gani sai mu maka zato mai kyau abinda ke zuciya kuma wannan na Allah ne mu ba ruwan me ke cikin zuciyar ka mun barwa Allah amma duk aikin ka na nuna kai mutumin kirki ne za mu yarda da kai ba taba kama ka kai ƙarya ba ko cin amana ko zagi ko kalmomi na batsa kana da girmama na gaba kana da tausaya ma na ƙasa kyawawan ɗabi'u ladabi kan komai duk ana gani tare da kai ya ba za a yi maka zato kyakkyawa ba jama'ar musulmi kun gane shi yasa kuka ga musulunci ya ce idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu hadisin tirmidhi wanda ya zo neman yarku kun yadda da ɗabi'unsa da addininsa annabi ya ce ku aura masa illa taf'alu idan kuka ki takun fitnatun fil ardi fitintunu sun rinka faruwa kenan a doron ƙasa wa fasadun arid da kuma ɓanna mai faɗi ba gidan da ba za a ga ɓannan ba ko ina sai ta kutsa ta shiga saboda mutumin kirki mai kyakkyawar ɗabi'a da kula da addini ya zo neman ya an hana shi sai mai kuɗi sai mai mukami sai mai matsayi sai mai kaza sai mai kaza to kudi ba sai malaman musulunci suka ce waɗannan abu guda biyu su mutum ke haɗa ɗauya a bashi to idan aka rasa ɗaya fa sai suka ce to gara a ɗauya a ba mai kyakkyawar ɗabi'a da a ɗauya a ba mai addinin da bai da ɗabi'a gara a ɗau a ba mai kyakkyawar ɗabi'a baya da kula da addini amma yana da kyakkyawar ɗabi'a gara a ba shi wannan ƴar fiye da a ɗau ƴar a ba wanda addini kawai ya damu da shi amma bai da ɗabi'a duk wanda zai hulɗa da shi sai ya gaba kyau ya ci mutuncin manya ya faɗi maganganu na yanda yake so wannan ba a ɗau ƴa a ba shi wai dan yana da addini kada ka mutu salati ne kullum yana son gaba amma fa bai da ɗabi'a to wannan ba a cewa ɗau ƴa a bashi in ga mai kyakkyawar ɗabi'a da bai da kula da addini gara a bashi ɗa ana cewa in an rasa mai ɗabi'a mai addini ne fa yana ɗabi'a yana da kula da addini in an rasa to ga wani mai kula da addini ya zo amma bai da ɗabi'a mai kyau ga kuma wani mai kyakkyawar ɗabi'a amma bai kula da addini to wa za a ba kenan sai a kalli wannan mai kyakkyawar ɗabi'ar a bashi saboda shi wannan ai kullum matsala ma yake jawa addini kullum ja yake ana suka da bata addinin musulunci duk wanda ya mu'amala da shi sai ya soki addini to addinin kenan jifa yanda yake wa mutane kullum yana jama addini bakin jini da haifowa da addini a kifayintarsa saboda bai da ɗabi'a mai kyau shi yasa ka ga musulunci ai ya yarda mu mu'amala da kafirai masu kyakkyawar ɗabi'a musulunci ya yarda mu yi mu'amala da kafirai har ma mu iya aurensu in suna da kyakkyawar ɗabi'a jama'ar musulmi kun gani Allah ya kyauta amma ka je karanta ka gani duk yanda mutum ya kai da addini in bai da kyakkyawar ɗabi'a ba a yarda a bashi ya Allah ya kyauta almu'minatu sadiqa mu'minar arziki mai gaskiya a mu'minancinta hiya allati tata'allamul ilma ita ce wadda take zuwa koyan ilimi a koyaushe ba karatun da za a yi a nan sai dai in mijinta ya hana ta amma gaskiya ba za a yi ba ta ba to wannan alama ce ta mumina ce ba fa cewa muka yi mumina ba ce ki kiyaye ke ma dan kina zuwa karatu baki shi ke nuna ke mumina ba ce amma daga abin da ke nuna za a iya ɗaukaki a mumina mai gaskiya a imani shine a ga ke nan mai kokarin zuwa koyon ilimi duk inda ke za a yi wa'azi za ki kokarta ki bi ko lacca ko muhadara ko karatu Allah zai yuniru basirataha wanda zai haska basirarta da tariqil huda ta samu ta bi hanyar shiriyar Allah wal khairi ta bi ta nemo wa kanta alkhairi wa salahi kuma da gyara zuciya da gabbanta jama'ar musulmi kun gane fa yakunu hadha il ilmun billahi wannan ilimi da ake so ta je ta nemo sai ya zama ilimi ne na sanin Allah wa bi shar'ihi ilimi ne na sanin shari'ar Allah mu'mina kenan amma billahi allazi la ilaha illa wata bata iya sallah ba kuma ba abin da ya dame ta idan ta tsaya za ta yi sallah ka hango ta sai ka ɗauka 'yan gala-gala za ta fara ko kuma 'yanta jama'ar musulmi kun gani ba ku ganin wasu maza wani ya tsaya a masallaci yadda kasan zai tara kwallo ba kuma abin da ya dame shi ba inda yake zuwa karatu to ina imani Allah kyauta ilmin bi rasulihi ilimi game da sanin manzon Allah wa bi siratihi ilimi game da sanin tarihin manzon Allah wa sunnatihi ilimi game da sanin sunnonin da manzon Allah ya zo al'umman musulunci da su ilmun wani irin ilimi ne take zuwa ta koya yadda aluha ta'taniya bisiyar salaf wanda ke sanya ta ta rinka ba da cikakkiyar kulawar ta game da tarihin magabata as-salih na kwarai da yadda shi za a yi karatun rijal haular rasul za ta je ta saurara an gane ko dan kun ga abu hanifa yana cewa tarihun rijal a habbu ilaina min kasirin min masa'il fiƙi mu mu rinka jin tarihin sahabban manzan Allah mun fi son jin tarihin sahabbai fiye da da yawa daga cikin wasu mas'alola na fiƙi da ake koyarwa mu da ka zo ka samu littafin fiƙi gara kai ta karanta mana tarihin sahabban annabi dan mu jiya ɗabi'unsu da halayensu yake daga nan ne za mu kwaikwayo da su kenan wannan ɗabi'u da halaye nasu su ne fa ya ja Allah yadda da su to in ko muna ji daga nan ne za mu kwaikwaye su sai ya ja Allah yadda da mu amma kana ta mana karatun fiqihu mu je mu ta yi amma ko ba mu da kyawawan ɗabi'u ina magana ba mu ɗau ɗabi'u na sahabban manzon Allah ba da halaye irin nasu waɗanda wannan ɗabi'u da halaye nasu shine fa ya ja Allah ya ce ya yarda da su saboda yardar da Allah ya da su ka ji wata aya fa da Allah ya ce wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahqqa biha sai ya ce wa ahliha wa alzamahum kalimatat taqwa kalma ta tsoron Allah haka Allah ya buga santinta a cikin zukatansu wa kanu ahqqa biha su suka fi kowa dacewa da tsoron Allah wa ahla ka in ka ji ana neman mutanen tsoron Allah waɗannan bayin Allah ne sai wani wurin kuma Allah ya ce wa ma baddalu tabdila yanda ka ji dinnan haka har suka rabu da Allah lami lafiya har suka bar duniya wurin rabuwarsu da ita Allah ya ce ba su canza ba yanda ka ji dinnan haka ba su canza ba jama'ar musulmi kun gane ko sabon manzon Allah ke Allah ya kara musu yadda fatakunu ni'mal mu'allama li abna'iha sai kaga ta zama watan wacce ake madalla da irin wannan malama wacce ke karantarwa ga 'ya'yanta daɗi ga irin wannan malama wacce ke tsayuwa akan karantar da 'ya'yanta rijalul mustaqbal wanda su ne mazajen da nan gaba ake sa ganin ake sa ran ganin sun rike tutar addini da kai shi ko'ina su ne mazajen da nan gaba ake sa ran za a rinka misali da su cewa kana son ka ga musulunci a aikace kalli dan wanci su ne rijalul mustaqbal ko imadul umma su ne gimshikan al'umma rayuwar al'umma ba ta iya gudana sai da wa'azzukan irin waɗannan 'ya'yan da waɗancan iyaye suka haifa jama'ar musulmi kun gane ko yanzu dan Allah duk wacce aka ce ita ce ta duka ta haifi malam Ja'far Mahmud dan Allah ba ni'ima hadhihi mar'a ba ai madalla da irin wannan uwa to yanzu ke ba za ki so a ce dan da kika haifa ya zama irin su malam Ja'far ba tsakaninki da Allah waɗanda ake ganin rijal ne na mustaqbal umma imadul umma ne su al'umma game da abin da ya shafi addini kullum su suke saurare su ji me za su ci su karanta ƙur'ani su fassara yanda ka san su aka saukarwa a ce ɗanki ne haka ai sai ki zuba ruwa ka saki sha ai duk wanda ta haifi ɗa irin wannan wallahi jama'a ta wurga kuma ta ciɓa abinta ta kuma sa a baki ta cin ya bi jikinta ya zama ɓargo da ƙashi da tsoka da jijiyoyi da naman jiki da jini wallahi duk wadda ta duka ta yafi ɗaya irin wannan wanda al'umman nan ta daɗe da rabanta da ta ga malami irin wannan a ce ke ce kika duka kika haifi irin wannan ma'adacin littafin Allah masanin tafsirinsa to irin waɗannan uwayen ake nema a yau masu irin wannan tunanin kuma ana iya samun watan wanda ma ya ninninka jafar ninkin ba ninkin akan idan uwa ta tsaya da ikhlasi tana son ɗan ta zama ta dage kuma da gaya wa Allah amma sai an gani a ƙasa aikin kina nuna kina son ɗan ke zama irin shi irin malam jafar ko ko kawai sai faɗi da baki yadda za a yi suna a ganki gaba ana kiɗa kalangu kina rawa ke ce za ki haifi ɗa irin jafar to a billahi kin ja mai abin magana sai ya je wa'azi ya ce uwar shi fa na ake kada kalangu tana rawa shikenan duk ayar da ya ja awa ɗaya da rabi yana wa'azi wannan kalmar kawai ta rusa wa'azi ce uwar shi fa nan take rawa nan uwar shi ke yawo ba hijabi wai da ayoyin da ya ja ka ji wannan ayar kwara ɗaya wai ta rusa wa'azi nan uwar shi ke rawa nan uwar shi ke yawo ba hijabi to ya rusa wa'azin awa ɗaya da rabi da tsanki ya zo ya karantar ya ja aya ya ja hadisi duk ya fassara ya sharhi ya bayani ya irabi duka amma wani na kallon za a shiri da abin da ya ambata sai ya ce uwar shi fanan take kaza sai ya ɗauke hankalin gaba ɗaya waɗanda suka ji wa'azin sai su koma wannan ayar duk ta buge waɗancan sauran mata ku sani abin da kuke yi irin haka yake jama ƴaƴan kun Allah ya sa sun zama mutanen kirki shine wata rana an ɗauko wani kaset cewa zo ka ga yaran da ake ganin duk suna zuwa karatuttuka mala bidiyo ne lokacin ma ba wannan filin aka sa ga nan muna ta kallo muna cewa yanzu wannan wance ce eh saboda mu gani da idan dan mu san irin maganar da zamu gaya musu yanzu wannan wance ce ga ta kuma kana kallo a wurin fati jama'ar musulmi yanzu wannan wance ce eh sai kawai ga wata an nuna da hijabi a wurin faci ba ta koma gefe ta tsaya sai wani ya ce wa to malam kaga wannan ita ce baiwa Allah kawai ka gani na ce wannan ita ce yar iskar gaske ba ina wani baiwa Allah ta je da hijabi wurin faci a duk inda yar iska take wannan ci wannan fa tana neman ta kai addini ne wurin wurin lalacewa in ta san za ta je ta je tsirara mana ita ma amma ki je wurin iskanci da sura ta addini don ki dawo masu addini kawai da ma kun gane wannan ko ba mu mara ba mu ga mutum da daga lallan wando ya je yana kallon kwallo ko dugu ko yana ya je yana kallon fim ko ga mutum da gemu ya je yana irin waɗannan shashancin to waɗannan ba alkhairi a tare da su kuma duk abin da ya taso da su ba ake fassara addini ba a kallon asalin waɗanda ke yi da gaske sai a ce nan fa duk ƙwallon nan da shi ake yi duk abin nan da ake fa da shi ake